نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar laraba ce da ta daidai da 29 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan februari shekara ta 2011 wannan shine kaset na goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin tadwini sunna wallafar babban malami الشيخ الدكتور محمد ابن مطر الزهراني الله maɗaukakin sarki ya gafarta mishi muna tattauna bayani dangane da ainihin wato fasli na biyu da ke bayani dangane da inayatu salafi bis sunna yadda malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa suke ba da muhimmanci wajen kula da sunna idan ban manta ba mun tattauno a yadda malam ya bayyana lokacin da annabi yake da rai sahabbai suna da kula da suna kwarai da gaske suna riko da ita haka rasuwar shi bata sa sun daina riko da sunna ba hasali ma sai suka ƙara rike sunna din kusan a ce fiye da lokacin ma da yake da rai ba don koyo ba don a wannan lokaci sun ɗauki ƙarin salo iri-iri wajen yada sunna din da kare ta da haddace ta da kuma yada ta a cikin jama'a a aikace da kuma ainihin wato a bayanance sahabbai ganin irin wannan ainihin wato gudunmawa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya wajen karantar da su sai suka ji a jikinsu cewa to su ma fa akwai irin wannan nauyin a kansu na su ma su je su karantar da wasu su kuma yada ainihin wato addini din tare da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gargaɗe su dangane da ƙara mishi ko kuma rage wata magana tashi don haka babu wani sahabi da aka samu ya yi wata rashin gaskiya wajen isar da saƙon da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya aza shi a kai domin shi annabin da kanshi ya yi maganganu waɗanda ke nuna wanda diya mishi ƙarya to ya tattali mazaunin shi a wuta wannan ƙarya idan da ganganci amma wajen yawaita ba da labarai da yawaita hadisai daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya yi musu wata ishara wadda sun yi mata kyakkyawar fahimta da ya ce kafa bil mar'i kaziban an yi haddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama makaryaci ya zama duk abin da ya ji sai ya ainihin wato faɗa duk hadisin da ka ji sai ka je ka karar da shi to babu shakka wannan kaɗai ya ishe ka ka zama makaryaci ma'anar wannan domin ba dukkan hadisin da kake ji ake danganta a annabi ne ya tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wa sallam to kaga kenan in har ka fahimci haka to sai ka waye gari kai kuma duk abin da ka ji zaka danganta gare shi to babu shakka wannan kadai ya ishe ka ka zama makaryaci to hadisin da ya fi haka fitowa karrama hadisin da ya ce man haddasa anni bi hadisin wanda duk ya faɗi wani hadisi ya danganta shi gare ni yura annahu kadhibun sai aka tabbatar da cewa wannan hadisi ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce fahuwa ahadul kadhibaini shi wannan mutum ya zama ɗaya daga cikin maƙaryata guda biyu maƙaryacin farko shine wanda ya ƙirƙiri hadisin shi kuma shine na biyu me yasa saboda ya ainihin yaɗa wannan ƙaryar to sai malam yake cewa lidhalika kullihi kana sahabatu ridwanullahi alaihim ma'a hirsihim ala tabligh dinillahi lil umma to saboda duk irin waɗannan gargadi sahabbai fa sun kasance duk da kwaɗayin su na isar da addinin Allah ga al'umma amma kuma sun kasance shadidi taharri shadidi taharri wa tasabbut fi ma yarunahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna da tsananin taka tsantsan da kuma tabbatarwa game da abubuwan da suke ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato ashe hamasa da jin cewa wajibi ne in isar da addini to tana buƙatar duk da haka ka yi taka tsantsan in ba haka ba sai zama ƙoƙarin isar da addinin kuma ba tare da taka tsantsan ɗin ba zai kai ka zuwa ga isar da wani abu wanda ba addinin ba ne to wannan taka tsantsan din nasu za fa mu ji shi yau a aikace a yadda za ka ji waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ji hadisan sun san su amma ba sa faɗin su duk yadda al'amari ya kama sai in al'amari ya kai ya komo sannan a ji su ɗaya biyu uku sun faɗi to wannan yake nuna maka kai da ba zama kai da shi ba ba daga gare shi ka ji ba karantawa kai ko karantar da kai aka yi bincikawa kai ko binciko maka aka yi to sai ka rinka yin taka tsantsan kai ma kanka cika zarbabi a kai ina fata an gane fakanu ila yuhaddithuna bi shay'in daga sahabbai sun kasance ba sa ainihin ba da wani hadisi illa wa hum wasiquna min sihhatihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suna da amincin ingancin wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ta ɓangaren su kenan ba sa karantar da hadisi sai sun tabbatar da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wala yaqbaluna min al-akhbari illa ma arafu sihhatahu wa thubutahu kamar yadda su kuma ba sa karban hadisai sai hadisan da suka san ingancin su da tabbatar su su ba za su bayar ba sai ingantattu ba kuma sa karba sai ingantattu وهذه نماذج من أقوالهم ومواقفهم في ذلك malam ya ce to ga misalai na irin maganganun su ma da irin matsayin da suka ɗauka game da haka bari ka ji yanzu misali a aikace na maganganun su da kuma irin matsayin da suka ɗauka game da taka tsantsan dangane da bayarwa ko kuma karɓe ɗin na malam kace ne na'am eh kazzabaini haka daidai ne kazzabaini daidai ne eh siga ce ta mubalaga eh kuskure ne na karanta eh kazzabaini ne kazzabaini fa huwa ahadul kazzabaini ko eh fa huwa ahadul kazzabaini na fata an gane kazzab guda daya kazzabaini da biyu haka jazakallahu khairan أولا نفرق عن أنس رضي الله عنه قال دقى أنس الله يتعالى مش يردايتي لولا أني أخشى أن أخطئ أنس يتي بعدن ناس أوران كدا إني كسكري با لحدثتكم بأشياء دانا فتا مك وسو أبو بوا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن نجيس دقى منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ko kuma manzon Allah ya faɗe su to amma ina tsoron kar in faɗa in yi kuskure amma fa ku ji abin da yake cewa ya ji ne daga manzon Allah amma yana tsoron kai ya faɗa ya kuskure wa zalika abin da yasa nake tsoron in yi kuskure anni sami'tuhu ni din kuma dai na ji shi ya kula yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya mini ƙarya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nari to ya tattalin mazaunin shi a wuta to wannan maganar da naji yana faɗi ta firgita ni shi yasa nake tsoron ga hadisan nan naji amma kar in faɗa in yi kuskure ina son ku lura da waye anas matashi ne da ya rayu a hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a gidan annabi yake kwana a nan yake tashi har annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu sai da suka shekara goma tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a yanzu shekara goma ta fi ba shi cikakkiyar dama kenan idan a zamanance ne yana da digiri kenan har ma ka tafi da masters ko ma ya fara shiga wani abu domin yana shekara goma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin ɗauke shi sannan ya shekara goma tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga kwatankwacin ka ce ya kammala firamare ya zauna zaman sakandare da jami'a a hannun annabi ke kudu da gogewa irin wannan a gidan yake kwana amma ya ji abubuwan ba fa ya ce bai ji ba amma kuma yana tsoron ya yi kuskure to sai ka auna ka ga irin wannan zamanin da zaka ga mutane ba fa su suka ji ba kamar yadda na ce karanta suka kuwa ka karantar da su wani ma haka siddan ne kawai zai ce ƙoshi kuma wallahi barin gaya muku idan har masu yin gangancin faɗin hadisai daga cikin 'yan siyasa da 'yan kasuwa da alhazan birni da 'yan duniya da hira take kama su in suna da zunubi na faɗin hadisan nan kawai ka ji mutum ya katam sai ka ji yanzu har ɗan drama ana drama sai ka ji ya ce yo bayan annabi ya ce ɗan drama to in waɗannan suna da laifi game da yi wa annabi ƙarya in sun yi ɗin wanda kuma suna da ita ɗin amma waɗanda za su ɗauki nauyin wannan laifin su ne ustazan da suka wulaƙantar da wannan harka domin kun ga ku dubi ana su ne ustazan farko amma su ba su wulaƙantar da ita ba abin nake so ku bambance kenan to ustazan da suka wulaƙantar da kala rasulullahi ko ina kala rasulullahi kala rasul suna ganin abin yayi sauki ko kuma abin mai sauki ne domin ne domin a shekara ta goma sha biyar na ji wane yana ta cewa kala rasulullahi ni ma kawai bari rinka kala rasulullahi ko kun fahimta jama'a tsakani da Allah waɗannan waɗanda suka koya ne a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka iya a wurin shi suka haddace daga wurin shi kuma matasa ne lafiyayyu waɗanda sun sadaukar da lokaci sun yi biyayya sun naƙalta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya amince da su kuji akan shari'ar Allah irin amincewar da Allah ya mishi akan shari'ar Allah domin wannan anas din akwai lokacin da za a yi iqamatul haddi za a tsaida haddi ga wata mace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce uhdu ya unais ila imra'ati hadha fa'in akarrat farjumha anas matar mutumin nan da wannan ya zina da ita ka tafi ka je ka same ta idan har ta tabbatar da ta yi zina to ka jefe ta wannan yana tabbatar da manzan Allah ya wakiltar da shi akan aikin da shi ya wajaba ya yi to ku dubi irin yadda waɗannan mutane suke da aminci amma duk da haka ya ce sai dai yana jin tsoron kai ya yi kuskure sai za ba zai faɗi waɗannan hadisan ba to su anas ba su wulaƙantar da harkar ba ba su kuma mayar da ita ta zama mai sauƙi yadda waɗanda ke tare da su za su fahimci abin mai sauƙi ne su ma ba zai su ci gaba da yi ba amma wallahi tallahi a yanzu ustazin ya shiga mota daga sabon gari kafin a kai kofar doka ka ji ya ɓarke da surutu yana ta kawo hadisai to sai ga wata hajiya a ciki ta je ta siyo gyada ne za ta yi kuli-kuli ita ma kawai sai ta dankaro ce ai annabin kuma ya ce ita ma sai ta faɗi ta ta ƙarya don ita abin da take gani tun da abin hayye sauƙi sauƙin da a mota kawai wani zai zo yana faɗi to ashe kamar hira ce ko kuna fahimta jama'a za ka shiga mota daga ainihin sabon gari zuwa ƙofar doka ka ji wani ɗalibi na famasi ya zo yana wargaza wata formula ta su ta, ta, science ko wani abin nan abin da kawai in ya shiga motar zai ja bakin shi gunne ya nemi su kallon bushman ina ganin waɗannan ma jakuna ne ma yaushe wannan larura ce ma yana kau da bakin shi bai son ya ji abin da ke abin nan amma ustazu shi sai ya saki bakin shi kamar bututu ta surutu da haka sai suka ɗauki ai wannan abin bayi da kima na ɗaya ke da na biyu malamai ko ustazan sai suka ƙara wulaƙantar da harkar ta hanyar da in an wulaƙanta harkar ba sa nuna darajar ta su kawai sai malami yana tafiya babur ɗin shi ya yi faci ya zauna a wuri kawai za a yi mishi faci kawai sai wani ya zo ya ce a algawa ta mala eh to ai dama za mu yi sallah nan da Allah ko za a zo a dan faɗakar da mu sai ya ce a to bismillah mu je mu je menene yake ainihin ɗaukan shi haka shine wannan abin da malam ya faɗi shine alhirsu ala tabligh dinillahi lil umma in ka taba zai ce a an ce in zo yi wa'azi ba zan yi ba bayan kuma annabi ya ce wanda ya ɓoye aya ai a isar koda da aya wanda ya ɓoye za a yi mai kaza duk waɗannan nasoshin ba sahabbai sun san su ba amma tare da sun sani sai malam yake cewa suna da me suna da taka tsantsan to kai din da kai ma fa ka san su ne ta hanyar sahabban kai ma ya kamata ka zama kana da takatsantsan a ce ka ce musu wai wa'azi kuke so eh to yanzu nan mashin ɗina ne ya faci haka gyara mini zan je in yau ce fa ne tukuna ku zo ku same ni a gida sai mu shirya yadda za a yi wa'azin nan ce a ya kara maka lawo kawai dan hadisi ɗaya biyun aka faɗi a ce eh a ɗaya biyun a yi a komai to amma sai hamasa ce sai ta ɗibe shi ai waɗannan mutanen ai suna so ai waɗannan ai sahabbai sun fika amma tare da haka kaji suna taka tsantsan wato ina son ku gane taka tsantsan ba kin yin abu bane ma'ana taka tsantsan shine aunawa tabbatarwa yanzu din yadda ka kwaso a guje zaka je ka yi cefa ne karfe uku ta yi kana Allah Allah ka isa gida babur yayi faci sai gashi yanzu karfe uku da rabi ko karfe hudu saura kwata an yi maka faci yayi daidai da lokacin sallah sai je kai sallah a masallacin su hankalinka yanzu yana kan ka je kai cefanan nan ko to yanzu ina kake da natsuwa amma su so suke koyaya ka zo ka bi jijjiga to ganin sun jawo ka yanzu daga wurin mai faci ka zo ka yi musu hadisi kuma ba ka tashi kana ta surutu ka ka fito wannan ya tare ka to ai ala gafata malam mu ma mun je wani kafin naka nan ma kai ta surutu kai ta surutu har karfe shi da saura kwata ce to da Allah jama'a ai mana uzuri ka sheka a guje sannan ka je ka kai cefa ne kaga gaba ɗaya ka nuna musu abin bayi da kima to wannan ba kai taka tsantsan ba sannan kuma ka dubi kai fa abubuwan nan da ka zo za ka faɗi a yanzu fa jama'a baka fa tsaya ka tace su ba yanzu don girman Allah a ce a gayyaci mutum wa'azi zai tafi tun daga Sokoto ko Katsina zai je Kano ko zai je Gombe ko zai je wata jiha amma sai ga bai zauna ya shirya komai ba sannan ka ce mishi akan me za ka yi wa'azi sai ce ai shi ma bai sani ba zai dai tafi wa'azi in ya je wa'azin yana zaune ne in ya ji mai wa'azi na gaba ya kamo wata chapter an ce mishi lokaci ya in yazo kawai sai ne ke to mai wa'azi na gaba lalla ya yi wa'azi Allah ya saka da alheri to jama'a musulmi lallai ne sai a dage kaga yana shafa aljihun riga yana shafa gaban wandon shi yana shafa kwalar riga yana da haka har to Allah ramma eh jawo mana ayan nan mai Allah ya ce ne to da zaran an jawo haka zai ta jawo hadisan yana ta facaccaka yana ta facaccakawa tsakani da Allah masu gayyatar wa'azi suka zo suka gane wannan sai suka gane af ashe malaman ma kama kama suke yi to in dai kama kama ne shikenan mu ma za mu iya amma dole ne an gayyace ka an sa rana an sa lokaci an ce maka awa kaza za ka yi an baka wannan na tsawon wata guda ai ya isa ka zauna ka shirya abin da za ka faɗi idan ma hafizin ne kai wannan dai zai baka damar ka koma kai muraji'a ka nazarci abubuwan ka tabbatar sun zauna yadda in ka zo kana faɗin su bayan shekara talatin fa ba za ka zo kai nadama amma wallahi waɗanda suka yi ta yin wa'azozi shekara talatin da da yawancinsu sun ci gaba da karatu fa wani in ya ji wa'azin da yake ya rantse da Allah zai ce na rantse da Allah zai ce wannan abubuwan da na faɗi jama'a ku duk ku share kasusuwan nan amma da yake kawai an ɗauka ai an tara wasu mutane ne gidadawa duk ma yadda aka faɗa da duk ma yadda aka shikenan an faɗa min sun yi kabbara amma su kuma sun fahimci kai ɗin nan fa kai ma kama kama kai ta yi akan abu da haka sai ga an zo za a yi wa'azi akan me za a yi wa'azin sani ba menene taken wa'azin ku sani ba kawai za a zo ne kawai a taro a ta kama kama kawai shikenan har a cike lokaci to irin wannan wa'azin galibi sai ke haifar da me sai ke haifar da taharikin jama'a kawai me za a zo a kada jama'a a motsa jama'a a kabbara kawai a tashi maka gama da za ka ce to waɗannan manya-manyan saƙonni ne da za a ce sai 'yan jaridu sai zo su ce to shikenan ina spokesperson wane ne zai magana a madadin waɗannan da kuka yi wa'azi menene saƙonnin da kuka isar ku ba mu su a rubuce za a same su ba a same su ba sai dai ce eh malaman mu sun jawo hankalin mu akan kada a zaɓi kafiri wasu kuma sun jawo hankalin mu akan aimar maza ya ƙuri'a to amma wanne jan hankali suka yi wasu kuma masu neman ƙuri'ar kasi murɗiya wani jan hankali suka yi wa kansu su kansu malamai kar su koma su yi dumari kar su yi magudi kar su yi ha'inci kar su haɗa kai da wasu ta bayan ƙasa so ina son ku gane ƙabiyar su du'at da ake cewa ko in ce the so called du'a allazina yadda'una ad-da'wa su ne suke da nauyi da laifi na farko na watsar da mutuncin addini amma sahabbai su ba su yi wannan watsar da addini ba ina son ku fahimta maganar da malam yake dinnan ina son ku ja mata layi da yace ma'a hirsihim ala tablighi dinillahi tare da suna da kwaɗayin isar da addinin Allah amma kuma shadidit taharri suna da tsananin taka tsantsan wa tasabbut fi ma yarunahu yarwunahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna da tsananin taka tsantsan suna da kokarin tabbatar da abin da za su faɗi shekara nawa ne mana hadisin ya tsohuwa wata ya tsohuwa ce ta taho a daji tana da ice sai ta haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai yaro zo ka ɗauka mini zo ka ɗora mini yaro na ɗauka sai ya ɗora a kan shi to in mu je in kai miki gida suka tafi ya kai mata gida ta ji daɗi kai wannan yaro kai mutumin kirki ne to a garin nan akwai wani yaro ya zo yana ɓatar da 'ya'yan jama'a to ka yi a hankali to in nawa ne ne wannan yaro ai muhammadu ne sai ce a ai ni ne kai ne eh allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah duk sakon da kake so ka isar a wannan hadisi me asalin hadisin wa ya ruwaito shi wa inganta cikin malaman hadisi na da ko na yanzu hadisi ne ba shi da asali to kuma ka ga irin hadisan da ake ta kawo mana tun ana kawo hadisan ƙarya a wurin wa'azi sai da aka koma har ayoyin ƙarya ana kawowa sai a dankaro ala la'anatullahi alal kazibina sai ala ramma ya karba ya karasa duk qur'ani babu ala la'anatullahi alal kazibina babu ka je duk alaramman da ka yarda da shi ka je duk qur'anin da kake da shi ka je duk kwamfutar da kake da ita ka sa mata ta nemo maka ala la'anatullahi alal kazibina babu wannan aya ce ta ƙarya mawdu'atun mukhtala'a mukhtalaqa kirkirar ta akai babu ita amma me ya ja adamu taharri wa adamu tasabbut in ba haka ba jama'a idan hadisai ana ganin ba a tattare suke a wuri guda ba haka ne to ayoyi fa a tattare suke a wuri guda idan ana ganin ana da karancin mahaddatan hadisai gaba daya qur'ani fa ba ana da mahaddatan shi ba to amma ya za a yi shi mahaddacin alqur'ani jama'a wani ya tsaya ice mishi alaran ma eh karasa mana ayan nan ala la'anatullahi sai su hada baki a microphone alal kazibiyin ko kuma sai ku dankara kabbara dukan ku kun bata da shi da mai jan bakin da mai fassara da masu kabbara dan ba aya alqur'ani bace amma me ya ja tun ana yi wa hadisan ƙarya har kuma a zo a yi wa ayoyin alqur'ani shine adamu taharri to wannan adamu taharri din fa har ya kai ga adamu taharri din ga maganganun malamai yau akwai mutanen da idan ta ƙure maka tsakaninka da su kana son su yadda da magana kowace iri ce fa sai kai sai ka ce ai kaji malam bakar gumi ya ce ni kuma kawai sai su yadda wallahi tallahi ni a gabana aka yi haka sulhu ake da ɗa da uba da wasu malamai suna zargin shi ai yana jilsatul israha ai yana kaza ai yana kaza ai yana kaza da aka ƙure sai ce to shi fa duk a bakin malam bakar gumi ya ji waɗannan abubuwan amma fa su malamai ne masu yin wa'azi amma sun haɗu ne akan yaƙar shi da faɗa da shi akan abubuwan amma yana buɗe baki ya ce daga bakin malam bakar gumi ne shikenan kuma sai suka ce a to ai shikenan yau ai kai da ka faɗa mana haka tun farko ai da ba za a ja ba ba a musu malawa bakar gumi ya faɗi maganar amma da sai su ne a taharri a tasabbut malawa bakar gumi ya faɗi eh a ina ya faɗa kawo kaset ɗin a ina ya rubuta kawo littafin waye shaidarka sahabi umar ba haka yi wa sahabi abu musa ashari ba annabi ya ce in an yi sallama guda uku a juya ka a zauna a ina yaushe waye shaidarka sai da fa yi amsa waɗannan tambayoyin sannan Allah ya kubutar da shi to kenan daga haka kenan yanzu abu ya kure maka sai ka iya cewa ai maliku ne yace kaza ai shafi'i ne yace kaza ai kaza to abin da nake so ku gane jama'a yanzu fa ba ana magana annabin ya faɗi ne ko bai faɗi ba abubakar gumi ya faɗi ko bai faɗi ba amma abin da darasin mu yake nuna maka ka rinka taka tsantsan ka rinka aunawa ka rinka tabbatarwa kafin ka faɗi wannan shine saƙo mafi girma da darasin nan yake ɗauke da shi ina fata an gane wannan hadisi da anas ya kawo ko kuma wannan magana da ainihin wato malam ya kawo ta daga anas tunanin malam ya ce a duba sunan darimi babu tiqa'il hadisi an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babin da ke magana akan taka tsantsan din hadisi daga annabi wa tasabbut fihi da kuma kokarin tabbatarwa a cikin juzu'i na farko shafi na 67 an fahimta jama'a sunan darimi in ba ku manta ba na ce muku ku karanta sunan darimi muƙaddiman nan tashi tana ɗauke da waɗannan irin matsaloli masu ɗimbin yawa Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am ɗan ɗaga daga muryarka eh ba ɓoye ilimi ba ne taka tsantsan ne yanzu misali duk abin da matarka ta ce ka kawo kawai ɗibowa kake kana bata don kai ne alhajin birni kana da kuɗi ka duba da kyau ka je gidan masu kuɗi ka gani in matar shi ta ce to za a kawo dubu goma za a ce kaza za a kawo dubu kaza ta gan shi yana lissafin miliyoyi fa sai ta fara faɗin nata kawowa yake bata me yake taka tsantsan sai ce a'a me za a siya na dubu goma sai ta ce kaza ya ce a'a na dubu biyu ya isa kaza fa yace a a sai na ɗari bakwai kaza fa yace a ki manta da wannan kaza fa a muna da sauran shi bai tsare ba tukuna menene dibba menene wannan rowa ce yawwa so abinda muke so ka gane ba rowa ilimi ba ce ba ɓoye ilimi ba ne ana cewa taka tsantsan ne taka tsantsan ne ba za a saki jiki ne kawai ana yin abin nan ba ko kun fahimta jama'a saniyan na'am eh to shi addinin musulunci ba irin christianity ba ne christianity addini ne wanda siyasar rayuwa ta bi ta jama-jama da shi don haka kiristoci a da da suke dan cikin hayyacinsu a ƙasar nan suna addininsu muna namu amma yanzu duk abin da muke so ma sai za su ce za su yi yanzu ka tafi ma'aikatu eh ma'aikatu sai a fita a yi sallah a zahar lokacin la'asar ne a fita a yi kiristoci su zauna su ci gaba da abin da za su yi a ofis yanzu kuna fita su ma sai su fita sai su ma sun fita worship wannan babu shi a addini ibtada'uha aikin hajji babu inda aka ce su tafi aikin hajji amma tunda muna yi su ma sai suna yi to yanzu mu ma mamai da addinin mu duk abin da suke yi mu ma shikenan sai mu ce shikenan mu ma mu yi ba tare da taka tsantsan din ba kun ga mu ma mun waye gari mun zama irin su kenan ko da aka eh da ta shiga mota musamman a Lagos da wasu wurare sai ga sun miƙe suna wa'azi to shikenan mu ma nan sai mu miƙe muna wa'azi a'a mu menene mafita ga yaya mu namu mu namu muna da tsarin mu komai so mu ba muna yi bane based on tunda wani yayi mu ma bari mu yi a su kuwa fa kawai yan wannan ne don haka addinin christianity ba shi da wannan alƙiblar wadda mu muke da ita to in mu ba muka koma fa irin yadda suke yi to shine an koma maganar da nake muku ran nan abin da ya kawo bid'a ta kungiyar nasrullahi fatah kenan suka ce sun lura 'ya'yansu suna tafiya coci a ranar lahadi saboda a ranar lahadi nan samari da 'yan mata suna gayu ana samun 'yan matan kwaya sun sanya kaya matsatsu sun tsaya a gaban coci suna rawa abin na burge samari ga muryarsu kamar 'yan tsuntsaye suna jin daɗi don haka samari suna taruwa a coci hatta musulmi to kun san sharru sai suka ba wani bayahude shi ya kare out research din shi ya musu binciken da ya musu binciken suka biya shi ya binciko ya gano dalilin da ya sa su musulmi 'ya'yansu ke bi 'ya'yan kiristoci saboda wannan ado da wannan 'yan mata da wannan abubuwa sannan aka fito wajen coci kuma kowa sai ja wadda ya ga yana so a ɗan tattauna a exchange lambar waya sannan kuma a alkawari a haɗu da la'asar to wannan abin samari suna ganin a'a wannan fasikanci ne in God's name abin yana da ɗan protection kenan tunda it is in God's name a cikin sunan Allah ne ake to da haka sai samarin musulmi na tafiya haka to menene solution sai shi wannan bai hude sai lissafo musu daga cikin solution to su ma su kwaikwayi irin abubuwan da kiristoci suke yi ta hanyar samar da ranakun da yake za a haɗu ana 'yan kaɗe-kaɗe da 'yan raye-raye da 'yan wake-wake da makamantan haka na ɗaya kenan na biyu a samu 'yan mata kyawawa nunannu waɗanda za su rinka bayyana da ainihin ire-iren wannan sura da sauransu sannan a samar da brother and sister relationship shine tun da shi saurayi ne ita budurwa ce a basu suna abokantaka friend ne she is his friend friend kawar shi ce kawai ita ba wai kawa ce kamar yadda yake da aboki namiji wannan kuma ya yi crossing ne kawa ce mace kawai amma ba wani abu bane duka ya ba su shawarorin ina nan da document din wata ran zan dauko in karanta ku ji insha Allah daga nan ne sai suka ga to bari su kafa wannan shine suka kafa ta duk gari gari local government by local government to sa'an nan menene yake jawo kiristoci suke jawo manya-manyan mutane da manya-manyan masu kuɗi shine ana yi musu addu'a ne suna jin daɗi bukatunsu na biya to kuma ku zo don haka yau ƙungiyar nasfat hatta a filin arafa hatta a mina da musdalifa da makamantan haka zan je su kafa manya-manyan loudspeakers abubuwan su da ake yi san ba wannan ne ya dame su ba za a zo ne ai ta zikiri ai ta zikiri ai ta zikiri sai ka ji wani ya ce ya ba da riyal dubu uku naira dubu ɗari da ashirin kenan sadaka sai ai kabbara Allahu akbar a ambaci sunan shi a ambata ai ta addu'a ai ta wani a ce ya cire hular shi ya cire a dafa kan shi ai ta girgizawa a nemi shi addu'a yana kuka ana girgizawa yana to ba shi ne kiristancin ba to kuma sai musulmi su koma su ɗauko wannan mu ba mu da namu ne dama su kiristoci da yake addinin ba perfect addini bane ba cikakken addini bane na kasashe ne don haka sai in sun ga wani yayi kaza su kuma su to mu kuma muka koma mu ma haka muke sun lalace ke so da haka addinin musulunci yana da hanyoyin shi Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam eh mm. eh wato ni abin da nake duba tukuna babban abin shine asali mu musulmi ba mu da tsari ne na wa'azi muna da shi to mu bi mana to in muka bi ba kuma sai mu ce to mu toshe hanyar irin waɗancan ba suna kaza mu ma mu yi a'a ya mu kawai ya isa ثانيا وعن ابن سيرين دجمالا محمد بن سيرين قال يتي كان أنس قليل الحديث أنس يا كسنتي ينا دكارنتين hadisi. ba wai yana da karancin hadisan da ya ruwaito a matsayin ruwaitowa ba a wajen bayar da hadisin ya kasance qalilal hadis mai karancin bayar da hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana idza haddatha an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala ya kasance idan zai bada hadisi daga manzon Allah sai ka ji ya ce au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ɗaya yana da ƙarancin hadisan na biyu kuma duk sanda zai ce manzon Allah in duk sanda yace manzon Allah ya ce ko sai dawo ce au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan kalmar yana lazimta faɗin ta ne saboda waccan kalmar da a farko muka ji ya faɗi ita ce me tsoron kai ya kuskure to malamai sai suka ce ita wannan kalma ta duk sanda ka faɗi hadisi ka zo ka ce au kama kala ba za ka faɗe ta ba in kana da tabbas ka tabbatar da abin da ka karanto shi daidai ne haka yake eh sai ka faɗi kai tsaye amma da zaran ka faɗi ka ji shakka ta kama ka sai ka ce au kama kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kar ka mai da ita kalmar ta zama maka ɗabi'a to kuma sai malamai suke ka saba wa tafarkin malamai sannan kuma in shakka ta zo karka dake ka faɗe ta na haka kalma ce da ake faɗinta inda shak amma inda tasabbut ba da an tasabbatta to wannan babu laifi wannan ainihin wato magana ta anas al-imamu ibn maja shi ya ruwaito ta a cikin sunanin littafin shi sunan ibn maja a muqaddima shi ma wanda ya magana ne akan babu sunna babu tawaqqi fil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama hakanan al-imamu darimi a babu man habal futiya wanda ya ji kwarjini ko tsoron fatawa makhafatar saqti saboda kada addinin shi ya faɗi ko mutuncin shi ya faɗi ثالثا وعن الشعبي دجمال الشعبي وابن سيرين دا ابن سيرين سكتي أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأيام تربد وجهه أبلا دم مسعود يا كسنتي إذن زي بعد حديثي في الأيام ما يكي نفيد في الأيام a wasu zamunna ko a wasu kwanaki na ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi wato daga baya-baya ɗin nan kamar ka ce daga baya-baya idan ibn mas'udin zai ba da hadisi ta rabba da wajihuhu sai fuskar shi ta murtike fuskar shi ta sauya wa sai ce wa haka za au nahauhu haka yadda ka ji ko kuma makamancin haka ko kun fahimta wa haka za au nahauhu haka yadda ka ji ko kwatankwacin yadda ka ji ma'ana ko da yadda na faɗin nan haka ne daidai ko kuma na ɗan kwatanta ne wannan daga ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi rinka yin haka wannan ma nan a cikin wancan littafi na sunan darimi a wancan babin rabi'an na hudu an sha'abi qala daga sha'abi yace jalastu ibn umar sana na zauna da abdullahi dan umar tsawon shekara guda falam asma'ahu yadhkuru hadisan ban ji shi yana ambaton wani hadisi ba an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan asarin al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi a wancan babi da muka faɗi na babu tawaqqi fil hadisi an rasulillah sallallahu alaihi wa sallama da kuma ainihin darumi a wancan babi da muka faɗi shi ma babu man haba al-futiya makhafata saqti kaji ash-sha'bi yace ya zauna da Ibn Umar tsawon shekara guda amma bai ji shi yana faɗin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da cewa abdullahi dan umar kuma fa yana daga cikin almukfiruna min sahaba yana daga cikin masu sahabbai masu yawan ainihin riwaya amma duk da haka je ce shekara guda bai ji shi ba to waɗannan hadisan ashe yana faɗin su ne in munasaba ta kama وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى Abdulrahman dan Abi Laila yace adraktu mi'atan wa ishirina min al-ansar min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam na riski sahabbai daga cikin ansarawa ɗari da ashirin ma minhum ahadin yuhaddithu bi hadithin illa wadda anna akahu kafahu iyahu cikin su babu wanda yake ba da hadisi sai yayi burin a ce ina ma da dan uwan shi ya isar mishi ina ma da wane da muka ji hadisin nan ya karantar da ni na huta duk wanda kaga yana karantarwa ya so da a ce wani ya karantar da hadisin shi sai ja baki ya shiru wala yustafta an shay'in illa wadda anna akahu kafahu iyahu ba a yi mishi fatawa game da wani abu sai ya yi buri sai ya so a ce ina ma da dan uwan shi ya isar mishi jama'a kun fahimta ina ma da a ce wani aka tambaya ko kuma da an tambayi wani ya bada ansa ne da na huta wannan mana nan a cikin ainihin sunan darimi wa fi riwayatin a wata riwaya yas'alu ahaduhumul mas'ala ko yus'alu ahaduhumul mas'ala akan tambayi ɗaya daga cikin su wata matsala shine yus'alu ahaduhumul mas'ala akan tambayi ɗaya daga cikin su wata mas'ala su sahabbai fayaruddaha haza ila haza sai wannan ya tura wannan tambayar ga wancan hatta tarji'a ila al-awwali hatta dawo kan na farkon Anas me kaza sai ce ku je wurin Abdullah dan Mas'ud Abdullah dan Mas'udin sai ce ku je wurin Abdullah dan Umar Abdullah dan Umar sai ce ku je wurin Jabir Jabir sai ce ku koma wurin Anas har a dawo wurin Anas din kowa ba wai boye ilimi bane menene taka tsantsan ne wannan riwayar tana nan a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri da kuma littafin muktasar na ainihin wato muktasar mu'ammil a cikin faslu as-su'al anil haditha wal kalami fiha qabla wuqu'iha Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai kuma sadisan na shida wa ani sa'ib ibn yazid qala sa'ib dan yazid yace kharajtu ma'a sa'adin ila makka na fita tare da sa'ad zuwa makka wato mun fita ka kiyaye yadda bahaushe ke magana galibi irin waɗannan akan samu bambanci in an to larabci ko turanci yanzu bahaushe sai ya ce nan gidanmu ne haka ne nan gidanmu ne to amma balarabe fa ko bature sai ya ce this is my house lokacin da aka saka makaranta muna makaranta da wasu ƙabilu waɗanda ba ƙabilunmu ba ga duk da mutum sai ya ce is this your house ta ce ya mu cewa za mu this is our house don me za mu juya al'adarmu ne wannan gidanmu ne shi kuma sai ce is this your house to mu sai mu ji abin ya mana girma ka ce wannan gidana ne shi kuma sai ce zo mu je in kai ka gidana hatta waɗanda suka zo suna magana da hausa sai ka ji ya ce kaga gidana nan sai ka gan shi yaro a ajin ku ɗaya a firamare kuma ya ce ga gidana nan sai ka ji abin ya maka gingirin ko kun fahimta jama'a to ka dubi nan yanzu kharajtu ma'a sa'adin ila makka na fita tare da sa'ad zuwa makka ba haushe cewa yake mun fita ko haka ne فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ban ji shi yana karanto hadisi daga manzon Allah ba hatta raja'na ilal madina har muka dawo madina tun daga madina muka fita har muka je muka dawo makka man ji shi yana ka hadisan manzo Allah ba gashi kuma sa'ad yana daga cikin mutum goma yan aljanna kuma yana daga cikin fuqaha sahaba dan karka dauka kawai dan kasuwa ne mai sai da kaya a kasuwa bai da hadisa malami ne duk wannan yana nuna me tsantseni da taka tsantsan وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى دقى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال يتي قلنا لزيد بن أرقم مكتشي وزيد بن أرقم صحابيني حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدامنا حديثي دقى من زون الله صلى الله عليه وسلم فقال سيشي زيد يتي كبرنا ونسينا من جرما شكروا سنتارو أكمو دنها كممن تأبوبوا ko mun fara mantuwa ko mantuwa ta safe mu wal hadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama shadidun shi ko fadin hadisi daga manzon Allah abu ne mai tsanani to yanzu mun girma fa mantuwa ta fara kama mu kar mu zo muna kame kame kun fahimta jama'a al-imam ibn majah shi ya ruwaito wannan a wancan babin to jama'a kun ga duk waɗannan me suke nuna mana taka tsantsan yau wato ba na son ku fahimci abin kamar yadda mai tambaya ɗazu ya tambaya cewa wannan ba ɓoye ilimi ba ne a ba ɓoye ilimi ba ne ko kun fahimta ai ayoyin da suka zo suna zargi game da ɓoye ilimi sahabban su suka karanto mana su hadisan da suka zo suna magana dangane da wanda ya ɓoye duk su suka karantar amma a nan ana magana ne abin da za ka faɗi zama kana da kyakkyawan yaƙini akan haka abin yake to kun ga a nan idan ajizanci na ɗan adam ya zo to sai Allah ya yafe maka amma ka duba tsakaninka da Allah yau shekara ka nawa da haddace hadisi kaza malaman da suka ansa sunan huffazu fa suna da ainihin littattafai da suke muraja'a kafin su fito karantarwa don galibi na lura wasu suna fahimtar waɗannan malaman da ake cewa huffaz irin su imam malik irin su lais ibn sa'adin irin su imamu ahmad irin su imamun nasa'i da makamantansu in suka haddace kawai sun haddace ne a'a idan suka haddace sukan zama su dubi uslubin haddasu tun farko tun farko dama ba da littafi ya je gaban malam ba ya je ne malam ya karanta mai ya haddace ko to sai rinka yawan maimaita hadisan da ka dan ya zama suna nan yadda suke a'a ya haddato ne ta hanyar da ya haddato ya rubuta yadda duk lokacin da ya bukata ta kama zai fito sai kuma ya rinka ainihin wato ɗakkowa yana nazari don in ya zo ya zama yana faɗin abin kamar yadda ya haddace al'imamu abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi mai littafin umdatul ahkamil kubra da sughra ku karanta tarihin shiga shi nan a muqaddima umda da samir yayi aka ce baya karantar da hadisi da ka da shi hafizi me yasa sai ya ce aka ce makhafatal ijab dan kai ya zo yana girman kai ko yana jin shi ma wani ne amma ana nuna maka yanzu yana da tabbacin abin da yake a kan shi zai iya kawo shi amma duk da haka sai zo sai buɗe littafi kawai yana karantawa to galibin mutane abin da suke fahimta an cewa na mahaddaci ne ko na ƙur'ani kuma shi kenan zai ta yawon gasar ƙur'ani ne a'a aiki ne kuma yanzu ka iya hadda ka haddace to babban aiki da ke bayan da muka ji bayanai dangane da inda malam ya tattauna mana waɗannan matsaloli dangane da inaya da salafu al'umma salaful umma suke bayarwa dangane da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga zamanin sahabbai sai ko malam ya ce saniyan al'inayatu bis sunnatil mutahhara fi asri tabi'ina faman ba'dahum haka za kamata ka karanta wannan wuri faman ba'dahum al'inayatu bis sunnatil mutahhara ba da kula game da sunna mai tsarki fi asri tabi'in a zamanin tabi'ai faman ba'dahum zuwa waɗanda ke bayansu ma'ana yanzu wannan babi zai ba mu tarihin yadda tabi'ai tun a zamaninsu suka ɗauki kula game da sunna haka kuma ɗalibansu da suka zo bayansu mana ya ce ma ka da asirin sahaba yankadi liyabda a asirin tabi'in zamanin sahabbai tun bai kare ba sai zamanin tabi'ai ya fara dama galibi idan an samu daidaituwar rayuwa tsakanin ɗa da uba kafin zamanin iyaye ya ƙare zamanin ‘ya'yaye yake farawa hakan an samu kyakkyawar daidaituwar zamani tsakanin malamai da ɗalibansu kafin malaman su ƙare ɗaliban suke fara zama malamai to waɗannan sahabbai zamaninsu bai ƙare ba sai kuma zamanin ainihin tabi'ai ya fara shigowa hatta bada abu zuhu shamsil fitan sai kuma ainihin wato bullowar fitintunu fitintunu suka fara sawo kai wato zamanin sahabbai bai ƙare ba sai zamanin tabi'ai ya fara kuma sai ya fara tare da bullowa da fitintunu wal ahawa da rigingimu na son zuciya wal bida da bidi'o'i jama'a kun fahimci wannan da kyau kun fahimci don yanzu fa tarihi ne asali muke don shi wannan littafin dama asalatan littafi ne da ke bada tarihi to za ka ga ba littafi ne da yake magana dangane da fitintunu ba amma kuma dole wasu abubuwan suna da alaka da sai an warware wasu bayanan fitintunu don ka fahimci me ake so a kai gare shi ina son ku fahimci me malam ke cewa zamanin sahabbai bai kare ba sai zamanin tabi'ai ya shigo shi kuma zamanin tabi'an da ya shigo sai ya shigo tare da ainihin bullowar fitintunu da son zuciya da bidi'o'i. idan ka natsu da kyau ka fahimta kenan ba wani sahabi da ya kirkiro wata bid'a haka ne ba wani sahabi da ya kirkiro wata fitina ba wani sahabi da ya kirkiro wata son zuciya daga zamanin tabi'ai ne aka fara samun waɗannan abubuwan haka abin yake wa zalika abin da ya faru kuwa anna a'da al-islam maƙiyan musulunci min yahudin wa nasara tun daga Yahudawa da Nasara, wa majusin da majusawa, wa sabi'a da sabi'awa, wa falasifa da falasifa. To wannan duk karatu ne muke tare da bani bakin ba aka fassara. Yahudawa ana nufin lalatattu daga mabiya annabi Musa alaihi salatu wassalam. nasara ana nufin lalatattun mabiya annabi isa wato masu danganta kai zuwa gare su majus kuma waɗanda ke bautar wuta sabi'awa masu bautar taurari ko kuma ba su bautar mala'iku duk ana kiransu sabi'awa amma ya fi shahara waɗanda ke bautar taurari to haka ce taurari anan ana nufin ainihin halittu irin waɗannan na sama taurari ɗin da ka sani da rana da wata duk ana kiransu sabi'awa ina fata an gane wa falasifa da kuma ainihin falasifa su ne waɗanda su free thinkers ne suna cewa ba sa bautar komai saboda suna ganin ko dan suna da karatu ko dan suna da girman kai kamar girkawa da makamantansu jama'a kuna fahimta da kyau don kamar yadda na ce ba mu son harafi ɗaya na karatun littafin nan ya kubuce ma don duk wani harafi duk wata kalma duk wata jumla da malamin ya aje tana ƙoƙarin ba da wata ma'ana ce ta tarihi to ka tsaya ka fahimce ta da kyau shariqu bi hadha din yayin da suka haskaku da wannan ainihin addini allazi hamalahu ha'ula'i sahaba wato da suka ga hasken wannan addini wanda shi addinin sahabbai ne suka ɗauko shi alkiram ilan nasi kafa zuwa ga mutane baki ɗaya kama baqa haula al'aba zar'a bitilka lintisarat kamar yadda waɗancan makiya suka ji kunci baqa suka ji kunci saboda waɗancan nasarori da musulunci ya samu al'azima masu girma allati haqqaqaha al-islam waɗanda musulunci ya tabbatar da su yayin da waɗancan kafirai suka kuntata abin ya shaƙa musu zafi game da nasarorin da musulunci ya samu wa zalika lintisharu sare da wannan irin yaduwa cikin sauri fi anha'il ardi a ɓangarorin duniya walamma lam tujidhumul muqawamatul askariyya yayin da suka ga cewa bigin buga ta ƙarfin soja ba za ta iya biya musu bukata ba lihazal maddil islamiyyi shay'an ga irin wannan ƙarfi da musulunci ya samu suka ga cewa bigin buga ta soja ba za ta iya biya musu bukata ba rama ha'ula'il a'da'ul makra sai waɗancan makiya sai suka nemi ainihin makirci wal kaid da kuma ainihin munanan take-take li hadha addini wa ahlihi ga wannan addini da shi da masu addinin jama'a ina so mu tsaya da kyau ina son ku fahimci wannan gabar da kyau don in baka in aka in ka zama lost tun daga nan ko a tarihin musulunci ko to duk abin da za a gina maka a baya ka samu matsala ina son ku yi makin wannan karatun na yau zai gina mana abubuwa masu yawa nan da shekara guda ko mun gama wannan littafin akwai abubuwa da yawa da za su biyo amma ina son ka gane sai ka fahimci wannan gabar tukuna wannan ita za ta sa kai ma musulmin yau ka gane in ka lalace ka zama ɗan giya baka da tattalin komai sai neman mata sai ka samu jeans ka sa t-shirt ka gyara tabaranka ka fita kana yawo da 'yan mata to kai ba matsala ba ne a kowa kuma ba wanda zai maka makirci don dama a cikin makircin kake ciki. so ina son ku fahimci wannan da kyau sanda muka kafa wannan rumfa kwano za mu fara karatu rumfa kwano ce amma makiyanmu ba su kalle ta a rumfa kwano ba sai suke tunanin me zai biyo baya shine waɗannan irin karatuttukan da za a rinka yi to sai zaga wayi ba zai iya yiwa su zauna lafiya ba amma kun ga nan da wurin disko ne muka yi ba ruwan kowa da mu ina son ku rinka natsuwa kuna auna abubuwa to abin da ya samu sahabban a wannan lokaci ai afuwan tabi'ai kamar yadda zaka ji wasu su suna da ƙarancin shekaru da gogewa don haka gani suke waɗannan nasarori da aka samu wani ƙarfi ya samu ne sai a yi zaman cinsu kawai wannan shi zai kai mu fa zuwa ga tarihin musulunci wanda wannan malamin ya zo ya gama kawo mana shi har zuwa yau dinnan a musulunci amma duk kokarin da yake shine na ka fahimci alakar tadwinin sunna din don ka san da gwargwadon yadda makiya suka rinka makirci da gwargwadon yadda malaman sunna suka rinka daukan matakin kare sunna din ina son amma ku fahimci nan sai da sahabbai suka miƙe bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi sallama suka karantar suka yada sai ga musuluncin ya yi ƙarfi an kafa garuruka an samu nasarori da gaggawa musulunci yana yaduwa to a wannan lokaci sai aka samu waɗannan manya-manyan makiya yahudawa da nasara da majus da sabi'awa da falasifa da suka hanga su ga cewa in fa aka bar addinin haka za a waye gari babu sauran irinsu ina son ku kiyaye babu sauran irinsu haka kuma yanzu duk maƙiyinku zai ga in fa aka ci gaba da karantar da ku kuka ci gaba da karatu haka to za a waye gari shi fa irin shi da makamantan shi ko ba a ce komai game da su ba za a waye gari babu irinsu ina son ku fahimci wannan da kyau idan tafiya ta tafiya kana da hankali ka san cewa nan gaba za a daina sa gyale in aka bar tafiyan nan ta tafi ta tafi nan gaba kowa zai waye gari ya zama ustazu mai yankakken wando da gemu in fa aka bar amma ba cewa kuka sai kowa ya shiga ba a'a ku ne kawai kuke yi ina son ku fahimci haka in ku ba ku fahimci haka ba to masu nazari sun fahimci haka saboda haka za su ga akwai sharri game da barin irin ku da tunaninku ya ci gaba da ibqa'i ya ci gaba da wanzuwa to sai su ma waɗannan makiya sai suka hangi haka suka ga kuma cewa bari ku ji bugi in buga ta ƙarfin soja ba za ta kai su ba na warware wannan nukutar a wasu laccoci da na rinka gabatawa ina sa musu matasa abokan aikin da'awa da wasu laccoci makamantan haka sai ga cewa sun yi bugi in buga a wuri kaza da sahabbai amma sai suka ga ap bayan ɗan lokaci kaɗan sai a ji guda ɗaya ya raya wajen guda dubu sai suka gane to su ba abin da suka ƙi jini irin su mutu ba abin da suka ƙi jini irin su yi asarar wasu gaɓoɓi to sai suka gane wannan bugawa ta ƙarfin soja ba ta kai su ga yadda suke so to sai suka koma su waɗannan maƙiya zuwa ga cewa to bari su yi wa addinin da masu addinin makirci. fa akhadhu yusiruna alfitan sai suka fara tayar da fitintunu wa shukuk da shakkoki wa shubuhat da kuma shubuhohi bainal muslimina tsakankanin musulmi ina son kuma a yanzu ku rinka ina hada muku tarihin ne kuma ku rinka fahimtar yanzu yadda za za a rinka kokarin tayar da fitintunu da shakka da shubuhat a tsakaninku kun ga duk waɗannan wa'azozi wai da izala take zuwa yi da nufin wai ta zo wa'azi ƙarya ne ba wa'azozi aka zo yi ba abin da za ku ce shekaru biyar da suka wuce na waye gari ba na garin nan don haka hatta maƙiyan asali na da'awar sarakunan gargajiya da masu ɗariƙu da makamantan haka sai da suka yi shaida akan cewa sai da kowa ma ya yi shiru baya karantawa tun da kai ma albani baka karantawa shin idan dai ya da da'awarsu ce a wannan lokaci ba gari ya zama musu ardun hisba ba hudaddiyar gona sai shuka kawai amma sai suka shiru su ma sai suka daina a lokacin daga cikin malaman da a yau su ne jagororin tayar da shubuha da shukuk da fitintinu a tsakaninku a yau a wancan lokacin har aske gemu suka yi suka koma suna sa kot suna gayu na rantse da Allah lokacin da aka faɗa min game da haka sai da kwakwalwata ta yi inkari sai da ido na ya gane min ɗaya daga cikinsu wato kaɗai su dama suna da'awa ne in muna yi kuma sai su ce mu ba mu iya ba to a lokacin da muka ja bakin muka yi shiru muka daina da'awar su ma za su daina a kenan su dama ba menene ba da'awar ba ce manufarsu amma in za mu yi to za su tashi su ce mu ba mu iya ba to amma kenan lokacin da muka shiru ca nake sai su tashi su yi su kwashe jama'a ta zama tasu a'a sai a lokacin da muka faro tukuna a lokacin su ma za su faro a lokacin za su zo su ce za a yi wa'azi wuri kaza za a yi kaza wuri kaza za a yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza za su gayyato wani za su gayyato su wani suna da taro wuri kaza za su haɗa kai da su wani a zo a yi haɗin kan ahli sunna a zo a yi kaza ina son ku gane ahli sunna a Zariya da sunan jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna suka koma suna yin haka amma me yasa shekarun baya ba sa shirya wa'azozin da nadwat da majalis al'ilmiya da kiran malamai daga nesa ina son ku gane wannan shine lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina dan haka ina son ku fahimta da suka fara sai suka fara ta da fitintunu kun zo za ku yi karatu nan sai su ta da fitina su ce idan ba a hana ku ba za a yi yaƙi za a zub da jini za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ɗaya kenan wa shukuk da saka muku shakka ce abin na ku ba inda zai je muna nan ɗin kuma muna nan ɗin ai ba dan Allah ake sannan wa shubuhat da shubuhohi shubuhohi to kuma duk kasan sharrin shine abin da na faɗa muku a ɗazu ana amfani ne da masu ƙananan shekaru da waɗanda ba su da gogewa da waɗanda ba su da sanin me aka baro a baya saboda ƙarancin shekaru to ina aka nufa a nan yanzu gaba da haka kawai aka jawo wani sai a dasa shi bayan lokacin aka gama amfani da shi sai a jefar da shi in aka jawo wani sai a dasa shi bayan lokacin aka gama amfani da shi sai a jefar da shi jama'a kuna fahimta da kyau sai suka koma suna ta da fitintunu da shakka da shugohi bainal musulmi na a tsakanin musulmi wa khasatan sai ce musamman ma hadisi ahad bil kufur waɗanda ba su daɗe da barin kafirci ba musamman musulmi sabon shiga musamman musulmin da ba su san menene aka baro a baya ba wa kanat bidayatu tilkal fitan to farkon waɗannan fitintunu ya kasance ne bi kasri zalikal bab ta hanyar karya kofan nan allazi akhbara anhu hudhayfa radiyallahu anhu fima rawahu anhu al-imam muslim fi sahihihi عندما سأله أمير المؤمنين عمر عن الفتنة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم wannan farkon fitina ya faru ne ta hanyar karya wata kofa wadda Huzaifatu ya bada labari a cikin hadisin da Muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih yayin da sarkin musulmi Umar ya tambaye shi game da wata fitina da annabin tsira Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari annaha tamuju kamaujil bahari cewa wata fitina za ta taso za ta yamutsa mutane kamar yadda kumfa ko ainihin ruwan teku ke motsawa in ruwan teku ya motsa na gaba sai ya koma baya na sama ya koma ƙasa yashin ya rikita to haka za a samar da wata fitina a musulunci wadda za ta motsa al'umma ta girgiza su ta kada su faƙala lahu huzaifatu sai huzaifatu da umar ya tambaye shi ya ce a yaya al'amarin ƙofar nan sai ce malaka walaha ya amiral mu'minina domin ya haɗa ka da wannan ƙofa ya kai sarkin muminai inna bainaka wa ma'ana fitinar me ya haɗa ka da ita inna bainaka wa baina wa bainaha baban mughlaqan ai tsakaninka da wannan fitina akwai wata kofa a rufe dan haka fitina ba za ta kawo gare ka ba tana can tana ci ga wata kofa a rufe kai kuma ga inda kake fa qala umar sai umar ya ce huzaifatu wa hal yuftahu babu am yuksaru ita kofar da ta tare fitinar za a bude ta ne sanda fitinar za ta zo ko ko za a karya ta ne kuna fahimta idan kofar buɗe ta za a yi in aka buɗe kofa aka ji fitina ta to zai amma za a rufe ta kaga an ƙare ko ba za a sake buɗe ta ba idan ko karya ta aka yi fa kala sai yace bal yuksaru a kofar karya ta za a yi kala sai Umar yace fa innahu hariyun alla yughlaqa marratan ukhra to kenan ba za ta sake rufuwa karo na biyu ba in dai aka karya ta to ba za ta sake buɗuwa ba eh ba za ta sake rufuwa ba وأخبر حذيفة في الحديث أن عمر كان يعلم أنه هو الباب sai Huzaifatu ya ce Umar fa ya san cewa shi ne kofar da ta tare wannan fitina kama ya alamu anna duna gadinin laila kamar yadda ya san cewa bayan daren nan da ake ciki to gobe ce za ta zo bayan daren da ake ciki yanzu me zai biyo baya gobe kama ya alamu anna duna gadin allaila kamar yadda ya san cewa bayan daren nan to gobe ce za ta zo wannan na fassara mana da ma'ana ne bayan yau sai yaushe sai jibi ko gata bayan talata sai me laraba bayan lahadi sai me asabar bayan bayan lahadi sai me sai litinin bayan asabar sai me sai lahadi bayan juma'a sai asabar kamar yadda kasancewa tabbas yau lahadi gobe litinin kotu haka umar ya san cewa shine wannan kofar ya san daga randa idan har kwanciya zai ya mutu salin alin to ba matsala amma in har kashe shi za a yi to an karya kofa kenan to fitina ta balle kuna fahimta jama'a to ina son ku gane wani abu bidayatul fitan da suke likita al'umma ko daga fitintunu ne da ake tayawa na fatan baki farko-farkon fitintunu na yaƙe-yaƙe suna faruwa ne daga fatan baki to kuma galibin abin da yake faruwa musamman daga baya-bayan nan shine in an faɗa a kanka kai ma sai ka faɗa in an faɗa sai ka faɗa in an faɗa sai ka ba da ansa in an yi raddi sai ka yi raddin raddi in an yi raddin raddi sai ka yi raddin raddi alar rududi daga nan ne fitintunun na son kunan su da kyau duk wannan hayaniyar da kuka ji ta yi lif a garin nan in ta taso ni ne fa kawai da bana kulawa wanda da yawancin ku ku kanku ba haka kuke so ba so kuke in sun yi ɗaya mu yi musu talatin eh shi yasa sai garin ya shiru a gayyato wannan ya zo duk abin da zai faɗi a tayar muku da hankali a tayar muku da hankali sai a ce ana jiran menene za a ji shi kuma zai ce menene za a ji wani ya ce sai su jillin tsakani da Allah yadda suke yin wa'azozin suna yanzu shikenan duk sun koma kuma gidan jiya kowanne kuma sai gan shi kamar zakara da zakara in suka yi dambe suka yi dambe sai ga kowa ya gaji ne so yake a raba haka ne da haka kana zuwa wucewa da kekenka sai ga kowa ruga a guje sai ya dauka rabawa aka yi dama ya gaji ne yana jiran a samu wani sanadi da zai gudu ce ai dan an raba ne za mu haɗu to sai da aka waye gari a irin ina ana muku yadda abin yake ne da yadda wannan yake don ku rinka fahimta yadda rayuwa take abin da ke taimakawa fitina da shubuhat shine duk abin da aka faɗa a kanka ka ce sai ka fito ka faɗi cewa ba haka abin yake ba ga yadda abin yake to wannan yana nuna kana da ƙarancin shekaru da gogewa in kana da gogewa da ƙwarewa akan abin da kake ko sai ka gane ba amsar wannan abin za ka bayar ba me za ka ci gaba da yi shine sai ka ci gaba da asalin abin da shi ne ke tayan musu da hankalin wanda dama kai kuma ba ka ne dan ya tayan musu da bane dama me ka zo kake tafsiri kake karatun hadisi kake lokacin da za ka fara baka san akwai suwana da suwana ba sai dai ana so an ta tawakka a wujudahu wa ijadahu ka kaddara akwai su sannan ka kaddara in babu su ma za a iya samar da su a dare ɗaya don su yi wannan aikin to in suka bayyana bai zama maka sabon abu ba na ɗaya kenan na biyu fasda bima umar sai ka ci gaba da shi wannan abin da asali shine plan ɗinka wa a'rid anil jahilina ka kau da kai wawaye ne to in ka dawo ka daina tafsirin sai ka ce tunda sun ce kaza ne ni bari in tsayan ba su ansa wallahi ni ba kaza ba ne ni din a je ƙauyen mu a bincika a je gidan ubana a bincika a je kaza ka ji suna jin daɗi suna cewa yawa ga mutumin ta shege mun taɓa shi yau ba tafsirin yake ba yau ba hadisin yake ba to galibin matasa haka suke don haka da ya fara da ya fara sa riyadu salihi na kwana biyu kafin a kai hadisi na ashirin ya zama frustrated karatun ya gundure sai daina yana sai ce dama mun gaya muku ba dan Allah yake ba amma yana da gogewa ko sauraron waɗannan abubuwan ba zai ba sai dai ya rinka taka tsantsan ku ji akwai bambanci tsakanin ya manta ya dake da ya rinka ba da ansa a zai manta da su zai dake amma zai rinka taka tsantsan zai rinka taka tsantsan to sai ya ci gaba don haka galibin abin da yake faruwa har za ta kai ana laffaka rubuce-rubuce da harshen kafa haka suka yi ta wasu Husaini haka suka yi ta wasu Yazid saboda dukkaninsu in kaso za ka iya cewa matasa ne in ka haɗa su da manyan sahabbai don a lokacin ba su kai shekarun su Abdullahi dan Umar ba ba su kai shekarun su Sa'ad ibn Abi Waqqas ba Abdullahi dan Umar duk abin da aka tayar baya cewa kowa komai sa'ad ibn abi waqas baya cewa kowa komai amma husaini an rubuta kaza an rubuta kaza sai ya ce kuna ga abin da aka rubuto yazid ya ce ku duba abin da aka rubuto sai fa da aka zo aka gama yakin an kashe Husaini aka zo aka zauna kaza Yazidu ba ga abin da ka rubuto ba sai ya ce ni din ni ba ni na rubuta ni ba ma taba gani ba yanzu na gani a wurin ku kai din eh ba ka ka rubuta wannan ba eh ba ga sa hannunka ba daidai eh, amma ba ni bane wallahi ce ya rantsi da Allah ce to ai mu ma ga abin da aka rubuto cewa ka ga abin da kuka gashi gashi ba ku kuka rubuta wannan ba wannan ku kuka rubuta dan haka muka shirya fa aka fita yaki ran nan da asuba ku kuka rubuta shine you have to be very careful game da me ka ji me ka gani a rubuce wace irin amsa za ka bayar to duk wannan rashin gogewar sai da suka yi ta kashe-kashe tukuna sai da suka gama kashe-kashen kaf sai kuma suka da suka gane ab ashe wasu suka yi wa aiki amma a kansu ku natsu da kyau sai sa kana buƙatar ka ɗau dare ka karanta waɗannan littattafan nan na malam sallabi duk sun warware wannan matsalolin ga su nan na tarihin musulunci kana buƙatar ka ɗau dare ka karanta ibnu kasir albidayatu wa nihayatu ka ji yaya abubuwan suka faru sai ka auna da zamaninka shi yasa ba komai aka ce ba sai ka ba da ansa ba komai aka rubuta sai ka tashi kayi ta aliki a kai ba sannan ba kowace hayaniya ce in ta taso bi mujarradin kaji yadda ake kaɗa mata ziga zigi zaka ce ai ga inda gaskiya take nan sai ka natsu ce kafin lokaci kaza mai suwa na suke yi canaki suwa na su ne kaza kaza kaza kaza eh to kana da auna abubuwa kenan na haka in Allah so zaka kubuta daga haɗura da yawa yasa waɗannan rigingimin da yawa sahabbai da yawa sun kubuta saboda sun ringa aunawa amma matasa a ce ya ce kaza fa ya ce kaza ya ce kai haƙuri mana ko kun fahimta jama'a sai kai haƙuri ko kun fahimta Allah ya taimaka wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabul fitan babul fitna allati tamuju kamawjul bahri hadisi na 796 da sahihu muslim kitabul fitan wa ashratus sa'a babun fil fitnati allati tamuju kamawjul bahri lamba hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu lafazin da aka kawo na imamu muslim ne ina fata an gane wa kana kasru zalikal babi bi katli umar radiyallahu anhu wa arda karya wannan kofa ya kasance ne ta hanyar kisan umar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shi kuma ya yarda da Allah kun fahimci karya kofar to kashe umar shine karya kofar wa zalika bi mu'amaratin majusiyatin salabi ko salibiyya wannan ya ainihin wato faru ne ta hanyar makircin haɗa kai na majusawa da kiristoci ko kun gane jama'a yanzu haka kisan malam ja'afar ku je ku saurari wannan laccatawa it remains relevant intact in its relevancy wannan lacca wa ya kashe malam ja'afar kamar yadda a ƙarshen ta na faɗa na ce babu mamaki wata ran mu sake kiran ku da cewa ku zo za mu sake muku wata lacca wa ya kashe malam Ja'far sai dai mu ce B ko wane ne ko C ko menene ko makamantan haka wannan kisan nashi ya faru ne tare da mu'amara ta ainihin wasu ƙungiyoyi da wasu nau'in mutane da wasu nau'in al'ummomi da wasu kaza da wasu kaza da wasu kaza amma kuma da takobin musulmi aka yi da bindigar musulmi aka yi me yasa saboda a cimma wata manufa innama abin da ya faru haƙiƙanin manufar haƙiƙanin wadda aka haddafa wadda aka nufa ba a cin mata ba ne sai sa a irin waɗannan lokutan ma a yanzu da wata wuta take ta faruwa a ƙarƙashin wani tarin bunu to idan musulmi ba su yi a hankali ba da 'yan arewa indeed to irin waccan ɗin ce sai sa ku rinka sanin kalmomi waɗanda za su fito a bakinku ku rinka sanin rudud da za ku yi ku rinka sanin yadda za ku mu'amalanci yan uwanku Allah madaukakin sarki ya taimaka yace wa zalika bi mu'amaratin majusiyatin salibiyya wannan ya faru ne ta hanyar wani makircin haɗin kai na majusawa da kuma kiristoci wa bi zalika fataha babul fitna fitan to da haka ne sai kofar fitina ta buɗe allati kana umar radiyallahu ta'ala anhu baban ko musidan fi wujuhi ashabiha wanda ya zama ainihin wato umar shine ya kasance ainihin kofa wadda ta zama ainihin wato kamar garkuwa a fuskar waɗannan ainihin masu fitintinin an fahimta umar shine kofar da ta zama garkuwa a fuskar su ta tare su in ba umar to za su danno inda umar fa to ba za su danno ba na haka kisan umar shine zai bude musu wannan kofa wal mutatabba li sirati umar yajidu zalika wadihan jaliyan wanda ke bibiyar tarihin umar zai samu wannan tarihin karara haisu kana umar mutayakkizan Allahu akbar Allah yarda da kai umar yayin da umar ya zama mutayakkizan yana faɗake very sensitive haka ake ina son ku gane wannan kalmar ta yi daidai da umar ana son ka kasance mutayakkiz ma'ana za ka yi bacci da ido ɗaya za ka yi haka bahaushe yake faɗin wannan kalmar ka rinka bacci da ido ɗaya ma'ana ko bacci kake ya zama kana sane da kafin ka kwanta baccin da bayan ka baccin da bayan ka tashi baccin menene ake ciki ba kawai ka zama kamar mashamama ba mashamama da ya ji fanka ta dan sai ga ya fara limshe ido wai bacci zai shi duk wani lukul lukul hadha ghayr mutayakkif ana son ka zama a fadake kana da basira kana sanin me ke kewaye da kai me ke zuwa me ke dawowa ko kun fahimta to umar ya kasance a fadake barkaji fama kada تبزغ فتنة أو بدعة هنا أو هناك إلا ويقضي alaiha babu wata fitina da za ta yi ƙoƙarin fitowa ko wata bid'a a nan ko a can sai umar ya mata kwab ɗaya fi mahadihatin tana cikin tsimman goyonta sai ya sa sai kwankwatse ta amma so da dama su kan sahabbai da ke kewaye da shi ba su san ma'ana abin da ya ba wa ma qissatu sabir ibn ismin وصاحب دانيال الذي كان ينسخ صحفه وينشرها بين الناس إلا نماذج من الأدلة على ذلك sai malam ya kawo misali ya ce kissa sabihu ɗan isil zan karanto mana ita gaba ɗayanta za mu ji ta insha Allah wannan kissar ta wannan mutum mai suna sabihu ɗan isil ba abu ne wanda yake da nisa a tarihi ba da kuma sahibu daniel mai yada ainihin wato bisharar Daniel allazi kana yansa suhufahu wanda yake kwafe takaddun shi wayan shiruha yana yada su bainan nasi a tsakanin mutane illa na mazija min adilla ba komai bane waɗannan kisoshin guda biyu wani mutum ne sabir za mu zo mu ji tarihin shi yanzu na so in karanto mana don ku riƙe hujja da wani da ya je kwafo wasu rubuce-rubuce na Daniel Kirista ya zo yana yadawa a tsakanin musulmi sai Umar ya hangi wata fitina ce aka nufa sai kwafsi ya kashe ta amma bai fasara kowa ita ba sai aka ɗauki abin ya kashe yadda aka gan shi kamar drama haka wuta ce kamar ta tashi fafafafafa sai ka kashe kawai sai ya dariya shi ke sai aka nan natsu shi ya san menene to waɗannan abubuwan illa namazij min al-adilla waɗannan misalai ne kaɗai na dalilai ala zalika tayaqqub na irin wannan farkawa da ainihin wato shi Umar yake da ita an gane illa namazij min al-adilla ala zalika tayaqqub was-sarama da kuma sarama ita ce kamar ka ce jarumtaka kamar ka ce dagewa wato mazakuntaka ko kun fahimta ko jarumtaka min Umar wadda Umar ya fi wujuhi ashabil fitan a fuskar masu fitintinu wal bid'a da bid'o'i wal ahwa da masoya zuciya faqad hasama Umar amrahuma Umar ya hassame al'amarin su abinda ake nufi da hasam shine kamar ka kone bakin abu bargonka bargo sai na zarewa sai ka sa wuta sai ka kone bakin shi a ce na roba ne kaga ai shi ba sauran zarewa ko to shigen abin da ake nufi da ainihin tahsini kenan bistid'aihi ma ilaihi fil madina can suke sada fitintunin a gefe amma sai Umar sai ya kira su Madina wa habasahuma ya daure su wa darabahuma ya buge su hatta ta ba har sai da suka tuba wa a'lana taubatahuma suka bayyana tuban su inda zalika raddahuma ila ahlihima da ya tabbatar sun tuba sannan koma da su zuwa ga garurukan su ثم منع عمر عمر المسلمين ثم منع عمر رضي الله عنه المسلمين من تكليمهما sannan umar ya ce da suka koma garurukansu kuma a daina magana da su awul julusu ilaihi ma a daina zama da su wa zalika li muddati shahrin min zamani tsawon zamani tsawon wata guda na zamani hatta qala rawi har da har sai da mai riwayar labarin yace wa laqad ra'aytu sabighan yamshi fil basra yace wallahi na ga sabig na yawo a garin basra kan naqatil jarba kamar taguwa mai cuta taguwa harbabbiya mai cuta wadda take da ciwo ai ka san kowa zai guje ta ka duba yaron yana da ƙazuwa da ya zauna sai ya ce a matsa matsa da ya zo zai ci abinci a jan ya ce a abinci na zaka ci kai ga buta kai alala ya ce a kai da kake da ƙazuwa ba zan yi alala da butar ka ba ko kun fahimci annaqatul jarba haka ake gudun shi kamar taguwa wadda take da cuta wadda ta kamu la yaqribuhu ahadun ba wanda ke kusanta shi wa zalika azamatu amirul mu'minina wannan shine horon da sarkin muminai Umar ya mishi to ku dan koma baya kaɗan ku duba a ƙasa malam yace qissas sabiq din nan gashi a ƙasa a lamba ta biyu yace sabiq bi wazni azim haka ake karanta shi waznin shi kenan in ka koma a babi na ainihin wato ginin af'al na tasrifi ko sabiq azim akhiruhu mu'jama yace a ƙarshen shi ghal kafa ce gha sabigu sunan shi kenan sabigu ibnu islin ibnu isl an gane gashi yace bi muhumalatai ne ainun din mara digo ita ce muhumala an gane maksura kuma ai mata kasara انظر قصته مع عمر في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الذاريات كدوبة فرق فرق تفسير ابن كثير أما فرق تفسير سورة الذاريات إذا من مجلد هدو كده شيء مجلد هدو كده farko farko akan fassarar wa zariyati zarwa daga nan ne kisa ta fara ashe ce mai juz'i bakwai shafi na talatin da ainihin tara wal isaba ibn hajar da kuma al isaba ta ibn hajar an fahimta a cikin ainihin juz'i na biyar shafi na talatin da takwas wanzur sunan darimi yace ka duba sunan darimi a lamba hadisi ta ɗari da arba'in da shida a juz'i na ɗaya shafi na hamsin da ɗaya sannan sai ka ɗan koma baya kaɗan kuma nan da ya zo ƙissar sahibu daniel ko shi kuma ya ce ka duba ƙissar shi ma umar fi taqyidil ilmi lil khatib a cikin littafin taqyidul ilmi lil khatib alhamdulillahi ina son ku natsu da kyau ku tuna maganar da malamin na ya faɗi a farkon littafin nan cewa dama wannan littafin handout ne ana son duk abin da aka tattauna ɗalibai su koma littattafan da aka yi rifarin gare su su ga cikakkun bayanan waɗannan abubuwan sai zama a lokacin ana karantar da kai ɗan wannan littafin ne amma kuma ka karanta manya-manyan littattafai kun ga littafin taqayyidul ilmi na al-khatib wannan littafin gashi nan muna da shi a makarantar na akalla kofi biyar muke da shi to akwai kofi biyu a nan to za mu ji kissa sahibu daniel daga nan in lokaci ya bayu a yanzu ga littafin al-isaba fi tamyizin sahaba shi ba lallai sai mun buɗo duka ba za mu buɗo ɗaya nan ne ɗaya nan kawai sauran kuma kai ma ka je ka duba da kanka sannan ibnu kasir gashi nan kowa ya gani gashi nan a makarantar sunan darimin gashi nan to ina son in bude mana sunan darimin ne gashi tare da sharhin shi duk muna da shi fatuhul mannan ka je duka karanta yanzu kawai ina son ne ku ji wane ne kissar sabigu din nan kissar sabigu din ga ta a cikin sunan darimi a lamba hadisi ta ɗari da arba'in da hudu ku natsu da kyau da kuma lamba hadisi ta ɗari da arba'in da takwas zan karanto ne gaba ɗaya sai dai na san muna da ƙurarren lokaci don haka za mu yi a hankali don ina son ku fahimci abin da kyau saboda wannan darasin yana da matuƙar muhimmanci idan muka karanta in lokaci ya ƙure shikenan sai a ci gaba a karatu na gaba insha Allah ta'ala bar ku ji abin da malam Abdulrahman dan Abdullahi Darimi ya ce akhbarana Abu Nu'mani حدثنا حماد بن زيد حدثنا يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قد قدم المدينة أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة wani mutum ne mai suna sabir ya iso madina daga ƙasar iraki mutumin basra ne faja'ala yas'alu an mutashabihil qur'an sai ya rinka bi yana bincike game da ayoyi masu rikici game da alqur'ani shi kawai tambayar da yake kenan kamar yadda na sha gaya muku wani sai ya zo garin nan shi kawai wani kasar ne mala albani ya zafi wani kasar ne ma albani ya zafi to daga nan zaka gane akwai wata fitina ne da za ta biyo baya shi abin da yake tambaya kenan kawai zaka ji har yawo yake rundunonin sojoji yana tambaya yana tambaya yana tambaya yana tambaya abin da yake so dai mutashabi duk abin da yake mai rikici ko kuma wanda ya kama da juna sai ce sai an bambance mishi kaza ai ta jayayya ai ta ɗauki ba daɗi da shi kai wannan mutum fa arsala ilaihi umar sai umar ya aika mai wa qad a'adda lahu jarabinan nakhl umar ya tattari zarba ta dabino kabar dabino ya tsuntsunko dabino kun gane zarbar dabino dai kaba ya aje su bulala tun baka sani ba kawai faƙala sai umar ya ce man an tawaye kai kun ji yadda ake natsuwa ko natsuwa kake yi man an tawaye kai kala sai ya ce ana abdullahi sabib ni ne bawan allah sabibu fa akhadha umar urjunan sai umar ya ɗauki tsamangiya ɗaya min tilkal arajin daga cikin tsamangiyoyin nan fa darabahu sai shauɗa mishi wa qala yace ana abdullahi umar ni ne bawan Allah umar kaji yadda ake yi a natsa ake yi smart ba hayaniya ba kamar da abin ba faja'ala lahu barban ya rinka dukan shi hatta da miyar ra'asu har sai da ya fasa mishi kai kan shi fara jini fa qala ya amiral mu'minin yace ranka ya dade sarkin mu'minai hasbuka qad dhahaba allazi kuntu ajidu fi ra'asi wallahi saurara duk wani mutsu mutsu da nake ji da wani zafin kai ya fita kaina ya huce yanzu kyale ni kun ji hadisi na farko kenan yanzu ka fara jin kissar sabiq to ga doguwar kissar malam darimi yace akhbarana abdullah ibn salih haddathani lays akhbarani ibn ajlana an nafi'in maula abdullahi أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء في القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر wannan mutum tun daga ƙasar iraki gashi nan ya shiga har masar ba abin da yake tambaya tun daga cikin gari har sojojin musulmi yana bi yana tambayar su game da me game da ainihin wato mutashabihil qur'an yana ta tambaya kaji har sojoji to soja ya tafi rawar daji ina za ka in tsakani da Allah ne me yasa ba zai je tambaya Abdullahi dan Abbasin ba me yasa ba zai je tambaya Ali ibn Abi Talib ba waɗannan su ne alarammomi me yasa ya tafi yana tambayar sojoji suna fama da bindiga a hannu suna rawar daji so yake samar da fitina ina son ku rinka fahimta abubuwa ko kun fahimta fa ba'asa bihi Amr ibn al-As ila Umar ibn al-Khattab sai gwamnan Umar da ke Misra shine Amr dan As sai ya kama shi ya aika da shi Madina فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه shi ɗan sandan da aka sa ya kama wannan mutum ya kai shi madina sai ya je ya miƙa wa sayyidina umar takarda daga gwamnan misra ga wannan na kamo shi yana son ya tada fitina ne faƙala sai ya ce da shi ainar rajulu ina mutumin da ka kawo kala sai ya ce firrahali yana can na aje shi a gida masauki tukuna kafin in zo da shi fada kala umar sai umar ya ce to absir a yakunu zahaba fatusibaka minhu al'uquba almujiba ka lura fa da kyau in ya tafi to uquba za ta dawo kanka je kaka kamo shi amma an kaje ka da ka ce ya gudu to za ta dawo a kanka kar ma ka da ka taho ne ka tafi neman shi kenan ka ji yadda manya ke aiki fa ba a surutu da yawa an manya ne talakawa da ustazai kanana su suke surutu yan yan yan sai mun yi kaza sai mun yi kaza yan yan yan yan ina manya action suke yi kana ji nan silently kawai da ya karanta wasiƙar madadin ya ce la haula wala quwwata illa billah jama'a fitina ta zo kafin a game fitina ma kamai da shi shi ma ya zama wani shekul fitina sai Umar kawai nan da takarda sai ce je kaka zo da shi amma in baka da ka ce ya gudu to za ta dawo kanka kaga jama'a ba su ma san me ake ciki ba fatahu bihi sai je kamo shi faqala Umar sai Umar ya ce tas'alu muhdasa kana tambayoyi ne na fitintunu na sababbin abubuwa na tada rigima wa arsala umar ila rata ibn jarid umar ya ce a je a samo mishi danyun bulalu danyu ba busan shabo da za ta kare duka ɗaya danya min jaridin na zarbar dabino fa darabahu biha ya fara dukan shi hatta taraka zaharahu dabira har sai da ya bar ainihin bayan shi da hausa faɗi dabbar dabbar ji ya fasa mai baya sun tarakahu hatta bara ya bashi sai da ya warke sun ma'adalahu ya sake kamo shi bayan da ya warke ina fata an gane sake mai bulala sun matarakahu hatta bara ai bashi sai da ya warke fada'a bihi li ya'uda lahu ya sake sawa aka kamo shi zai sake mai bulala qala fa qala sabir sai sabir yace in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila ranka ya dade in dai kashe ni zaka yi kuma ka kashe ni cikin mutunci ai mun bulala ai mun kace kace da baya in je in warke in dawo a kuma to abin nan har yaushe ai gwamnati na ba ai a kashe ni kawai wa in kunta turidu an tudawiyani in ko so kake in warke game da wannan fitina tawa faqad wallahi bari itu Allah na warke wallahi na warke ba sauran fitina fa azina lahu ila ardihi sai umar yace a koma da shi garin su wa kataba ila abi musa al-ash'ari yace to abu musa al-ash'ari a lura da shi shine wali a wurin Allah yujalisahu ahadan ahadun min al-muslimina kada wani musulmi ya zauna wurin shi kar wani musulmi ya zauna tare da shi fashtadda zalika ala rajuli sai wannan abin yayi wa mutumin nan tsanani fakataba abu